أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد to kamar yadda yake gudana karatunmu na ranai lahadi tsakankanin magarba da lesha a nan masjid sabirul huda ga wanka tare da magaram inda muke gabatar da littafi na adabul mufrad ina ga a wancan satin muna mun kare babi na alwaladu mabhalatun wa majbana ko zan mu tashi babi na 40 da shidda ko gobe nawa hamlu sabiyu alal atiki na zata shi nawa a da kuwa hadisi ɗaya ba ya bana ba bai alwada da ma ba halattun ma mai bana hadisi a sosai 85 kenan zan mu tashi hadisi na 85 kenan mura kokari kullum idan yana karanta mu ma mura karanta a zikiyanmu mura kabin lakcirin kuma kullum muna waɗi mu rika jan layi inda yake da kai wasu kalmomi masu wahala da sauransu insha Allah to ruwaya sai ta ce
قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن ابي يعقوب عن عن ابن ابي نعم قال كنت شاهد بن عمر اذا ساله رجل عن دم البعوض فقال ممن أنت فقال من أهل العراق فقال انظروا إلى, إلى هذا يس يسألني عن دم البعوض بعودة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما ريحان raihanayya minar duniya kuma raihanayya minar duniya to wannan ruwaya ta nawa ta tamanin da biyar ruwaya ce baitin ta zo na a adabul mufrad kuma buhari hallu ya sake hudota a can balita na shi jami'ar sahi kenan ruwaya ce buhari ya hudota a can baiti ya kata na adabul mufrad ruwaya ce sahihiya ya ce hadasina musa ƙala hadasina mahadiyu bin maimuni ƙala hadasina ibn abi yaqub an abi nu'min ƙala shi wannan abi nu'min shi ne ya ce mi ya ce ya ce kuntu shahidan ibn umar na kasance ina gurin ibn umar ko kuma ina halarci gurin ibn umar yana gurin wani guri ne isa ala rajulun a lokacin haji ne zamanin haji ne ana ihrami sai wani namiji ya tambaye ibn umar shine yake isa ala rajulun da wani namiji ya tambaye shi an dammil ba'uda ina hukuncin jinin sabro kun sai a haji ake ba mi ba a kashe dukkomi ko to shine a haji sai wani namiji ya tambaye ibn umar yace ina hukuncin kashe sabro to kai ibn umar ya bashi amsa faqala sai yace mai mimman anta kai ni ina ne duk da ai haƙi ne na zo ka zo ne sai ce mai an ta kai na ina ne faƙala sai wannan namiji ya ce min ahal iraq ni na iraq ne na kufa ne to a nan sai ibin umar ka ba shi amsa su kuma yan iraq su yi wa yan kufa na su yi wani babban laifi shi ne sai mai da mai laifin da suke tukwana ya ba shi amsa shi ne nan faƙala sai ya ce unzuru ila haza kamar wanda suke gurin kenan unzuru ila ku dibi wannan kamar wani ya tambaya kan bashi amsa sai kai da kai kaza ta ku dibi wannan kenan shine unzuru ila haza ku dubi zuwa wannan yas'alni an damul bauda yana tambaya ta akan jinin saburo in kana da ihrami ka kashe ko baka kashe ba su kuma alhali wa qad qatalu ibn nabi sallallahu alaihi wasallama alhali su kuma su suka kashe dan annabi sallallahu alaihi wasallama jika annabi tunda ai yana bukatar dogon bayani inda mun ɗauko tarihi ai hassan hassan bin aliyu ai na aka shi a karbula kufa ana aka shi hassan dan ali lokacin da ya wuto tunda tarihi ne ana so sai an ɗauko shi tun daga kusan tun daga musulunci ai daman annabi ya haɗu rikicin da duk da za a yi shi tun daga usman da aka fara rikicin wannan a kashi an yi shi a adalatin cantin zamanin usman ko har ali ya hau ali da ma'awiya ake har ma'awiya ya sauka dan shi yazid ya hau kwana yazid din da hasan suka yi har da aka kashe hasan din kenan shi wannan dan dan kufa ne yana ɗaya daga cikin wanda suka kashe husain din hasan din da wannan shi ibn umar kai bashi amsa sai ce ku dibi wannan yana tambaya ta akan damul jinin sauro alhaji kuma su suka kashe dan annabi sallallahu alaihi wasallama sami'tu nabiy sallallahu alaihi wasallama yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kuma raihaniya min ad-dunya kuma su biyu hasan da husaini raihaniya har ce raihani abun farin ciki na ko arziki na kamar su arziki na ne a nan duniya kenan su suka kashe hasan da husaini alhaji ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa hasan da husaini arziki na ne a nan duniya kenan a shahiduna raihani bi duniya tunda baban yana mutunci akan san ya mutun ya so iyan shi kenan wannan tarihi na kufa ya rafo shi ne mun gane dogon zance ne wani hedo ke awa guda gaba ɗaya muka ɗauko tarihin kashe hasan yan da ke ba wani darasin ba muke zama ci gaba sai babi na 46 babi na 46 duk dai a babin da ya karanta mu yau akan soyayya ce ga biya yara biyan mu so su mu so su sosai fasara dai na wannan an gane ko fasara an gane so sai wannan babu yace hamlu sabiyi ala atiki dokan yaro a bisa kafada dokan yaro a bisa atik kafada kamar ka doko yaron haka kenan ana so mutum wannan dasan da zai mu yau kamar fa a so a gida ka zama boss kowa na tsoron ka iyanka suna tsoron ka bisu hawanka bisu rungumar ka bisu kaza kawai da ka zo ka gyara murya kowa ya watsi a gida ba su ka zama wannan a nan su ake iyanka ka doke su ka rungume su ka musu bizu ka musu menene haka ake so eh da hadisi na bizu ma na zo a gaba to shi ne na farko ce hamla sabi ala a ciki dokan yaro absa ka fada sai ya ce قال حدثنا أبو وليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن صلوات الله عليه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه
to ita wannan ruwaya tana nuna mu annabi sallallahu alaihi wasallama yana son shi ko din shi yana son din shi har ya kasance ma in zai wuta gari yake dokan hassan ko usaini aka haɗe shi na yawo da shi kenan kai kan mu zama dodomu ɗiyanmu suna gudun ba mu iya dokan ɗiyanmu ba mu wasa da ɗiyanmu ba mu ruguma ɗiyanmu ba mu wa ɗiyanmu bizu ba a samu mata kaka zama to a dodo a gida kenan annabi kan shi wanda dai shi ya kasan dai shi ne duk duniya dai lambawan ko to shi yana dokan ɗiyan shi ya rungume su ya musu bizu ya musu komi kenan shi ne wanda ruwa ta ce hadasa na abu walid abu walid ya ba mu labari wane ne abu walid shine hisham bin abdulmalik ya ɗaya daga cikin hulfa bani umayya kala yace hadathana shu'ba shu'ba bin hajjaj ake ce mai an adi bin sabit kala sami'tu barra'i barra'i bin azib shine sahabin manzon Allah barra shine sahabin yace naji barra ya kulu yana cewa bara bin azib yana cewa ra'aitun nabiyya naga annabi sallallahu alaihi wa sallama wal hasan da tare da hasan salawatullahi alaihi tsira Allah da amince tabbata a gare shi ala atikihi a bisa kafadin shi kene ce naga Allah sallallahu alaihi wasallama yakan doko hasan a kafadin shi yana yawo da shi wa huwa yaqul hamma ya rika cewa Allahumma inni uhibbuhu Allah ka shaida ni ina son wannan shi kan nawa fa ahibbuhu Allah kai ma ka so shi kenan wannan ruwa bi take koya mana san san ɗiyanmu da kuma shikokinmu yana aiki da kowanda yake ga ya biya tsoki yaran shi ba ko kaga ka wuto ka je unguwa ma ko ka je kanti da yaran ka zaka sai wani abu ka ɗauko shi ta haka ake so annabi haka yake a garin madina wannan jika shi ba a jikokin annabi ya zainab ita ce babban jika shi umama ake ce mata umama umama binti zainab ya yi abu asi babanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to ko ina zai je da ita yake doka na tare da ya zainab umama ai kana ai da ku hadiwa take ta kana yusalli wa huwa hamilul umama bintu zainab kai har sallah ma tar masallaci ke shigowa da ita yana turke da ita yake sallah dan soyayya da a nuna ma wai san iya da jikoki kaka zama to ga kalan dudu a gida kenan kaga nan yace Allah sallallahu alaihi wasallama yakan doko hasad ala atiqi absa atiq ka wadin shi har ya rika cewa ma Allah ni ina son su fa ahibuhu Allah ka so su mun gane sai yace albabun babe na gaba alwalad qurratul ayn shi yaro da ka gani abin gani ido ya shi dadi ne kenan idan Allah ya baka yaro to abin gani ne idanka ya ji dadi shine qurratul ayn haka ce qurratul ayn abin da zai sanya yama zuciya abin da in ka gani ka ji dadi to shine kamun wannan dogon hadisi sai ce قال حدثنا بشر بن محمد mai bishi yana karanta to قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا صفوان بن عمرو قال حدثني عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال جلسنا إلى إلى المقداد بن أسود يقوم يوما فمر به رجل فقال طوبى لهاتين العينين اللتين راءتا رسول الله صلى الله عليه وسلم Hmm.
والله لو جدنا أنا رأينا ما رأيت وشهدنا ما شهدت فاستغضب فجعلت أعجب ما قال إلا خيرا ثم أقبل عليه فقال ما يحمل الرجل, الرجل على أن يتمنى محضرا مخضر غيبه غيبه الله عنه لا يدري لو شهده كيف يكون فيه والله لقد حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام كبهم الله على منخ منخ alama na على مناخرهم في جهنم لم يحبوه ولم يصدقوه أولا تحب لم يجيبوه ولم يصدقوه أولا تحمدون الله عز وجل إذ أخرجكم لا تعرفون إلا ربكم فتصدقون بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم قد كفيتم البلاء بغيركم والله لقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم على أشد حال بعث عليها نبي قط في فترة وجاهلية ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان فجاء بفرقان فرق به بين الحق والباطل وفرق به بين الوالد ووالده وولده.
وولده حتى إن كان الرجل ليرى والده أو ولده أو أخاه كافرا وقد فتح الله فوق kufla ف- وقد فتح الله القفل قلبه بالإيمان ويعلم أنه إن حلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبي حبيبه في النار وأنها التي قال قال الله عز وجل والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين
to wannan ruwa ita ma da zan makaranta ahmad ya hudo ta a cikin musnad nashi ibn hibban ya hudo ta kuma albani ya sa hata a cikin silsila sahiha kenan ruwaya ce ingantatta wannan da zan makaranta sai mu ba hadisin a hankali kowa abu mu ba a hankali titir inda ya ce alwaladu qurratul ayn yaro abin gani ido ya ji daɗi ne sanyin ido ne gani ido ya ji daɗi shi ne ce hadas na bishir bin muhammadin bishir bin muhammad ya ba mu labari kala ya ce ahbar na abdullahi shi kuma ya ce daga gurin abdullahi kala ya ce ahbar na safawan bin amru daga gurin su- safawan dan amri kala ya ce hadasni abdulrahman bin jubairi bin nufiri kenan ga wanda ya karuwa ko abdulrahman dan jubairi dan nufir ya ba mu labari shi kuma an abihi daga baban shi kenan waye baban nashi eh jubair bin nufi kenan abdurrahman ne ya ba da labarin ko shi kuma ya samo daga baban shi zubair kenan yanzu da waye ke wannan magana waye ke magana kenan da waye ke zan magana abdurrahman ne ko kuma amma da abdurrahman daga ina ya samo labarin wurin baban shi sai kale jalasina mun zamna kama a fada ko gurin karatu ko majalisi majalisin wa ila miqdad bin al-aswad majalisi na wani sahabi wanda ake ce mai miqdad bin aswad miqdad bin aswad ɗaya ne daga cikin manya-manyan sahabban manzon Allah kuma ɗaya ma daga cikin farko-farkon shiga musulunci kenan shi wannan yace mun zamna zuwa miqdad bin aswad yawman wata rana kenan wata rana sun zamna gurin wa to to muna zaune sai ka sa abin ya kana gani kenan suna zaune ko a gurin gurin majalisin kuma da wa da migdad kenan sahabi daya na manzon Allah majalisin to ana wannan zaman famarra bihi rajulun sai wani namiji ya zo shudewa kamar hanya ta kashi da passage aka mun gane famarra bihi rajulun sai wani namiji ya zo shudewa akan sahabin faqala sai ya ci waye wannan faqala ta wace ci shi namijin da ya zo da passage ko sai namijin da ya zo ya ga majalisi kuma ga sahabi ko ba zamanin annabi ne ba ga sahabi a zamne su kuma ana ko ina so ake a gansu sai wannan namiji ya ce duba li hataini al'ainaini allataini ra'ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama duba madalla li hataini al'ainaini ga wannan idan guda biyu allataini wadda ra'ata ta ga rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan namiji ya faɗi wannan magana da wake kenan da migdadi kenan migdadi shi ne ga annan ko shi ne ce duba madalla ga wannan idan duna guda wadda ta ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam namiji sai ci gaba da cewa wallahi na rantsi da Allah lawaddina mun yi guri wadda mun yi guri ko mun so an na ra'ayina ma ra'ayita mu ma mun ga abin da ka gani mun ga kenan annabi ko mun ga abin da ka gani wa shahidina ma shahidta mun halarci abin da ka halarta tunda mikdadu ya ga annabi ya halarci ya gokin annabi ya halarci majalisin annabi kenan wannan shi namijin da ya zuhu cewa shi ne hudu wannan magana duba li hatain al-ainaini ma da laga idan dinan nan allataini wadda ra'ata taga rasulullah manzan Allah wallahi namiji ta gaba cewa na rantse da Allah lawadidina mu ma mun yi gurin an na ra'ayina mu ma mun ga ma ra'ayta abin da ka gani wa shahidina mun halarci ma shahida abin da kashe ka halarta to yanzu wannan wasu sahabin yayi ko kuma me ya wasa shi ko ya wasa sahabin ko to amma duk da wani sahabin fasto gudi ba sai yi hushi da wannan magana ai kamata ya sahabin ya ji daɗi ai tun da ya wasa shi ne kamar yanzu ne mu yanzu ai wasa kaza ya zo cikin mutane ce kai ma da lamadan wani kai ne kaza ai an wasa sabu ne to sabu ai kamata ya shi to amma dai bai jadi ba sai pastor gudi ba sai ya kushi pastor gudi ba sai ya kushi to sai shi wannan jubair bin nafir mai ba labarin sai ya ce faja altu a ajabu sai na kasance ina mamaki faja altu a ajabu sai na kasance ina me yasa ma kala illa khairan ai shi wannan namijin da ya zo hucewa bai waɗi wani abu sai dai sai dai alheri kenan mi zai sa kuma sahabin ya yi wuce tun da mi namije ce ma da laga wannan idanuwa guda biyu wadda ta ga manzan Allah wallahi mun yi gurin mu ma dai da dai mun gaishi kuma mun halarci abin da ka halarta kenan ya yi hushi kenan shi yasa ya ce faja addu'a jabi shi mai ruwa ce sai nake mamaki tunda me yasa ma kala illa khairan shi wannan namiji bai hudu wani ba sai dai alkhairi to sai mu ji amsa sun ma aqbala alaihi sai shi mu gidada ya gabato zuwa wajen wannan wanda ya zo hucewai yana mu gidada ne sun ma aqbala alaihi sai mu gidada ya ya gabato gurin shi fa kala sai ya ce kenan magana zan fara sahabi ko sai ce ma ya hamilun rajulu ala an yatamanna mahadaran gayyaba kullahu anhu mi namiji ke ɗoka ya yi gurin halartai abinda Allah ya ɓoye ne kenan mi namiji yake gurin halartai abinda Allah ya boye mai kenan ai kai wannan wanda kace kana gure da kai ne kaga annabi kai ne ai Allah ya koyi ma wancan zamani ko to shine mu kida ce me yasa namiji kake gurin ka halarta abinda Allah ya koyi ma gaye bahullahu anhu abinda Allah ya koyi akan ka me yasa ya hada ka bi kida sai ce la yadiri ai kai mai guri da kaga annabi ka zauna da annabi la yadiri bai sani ba law shahidahu da ka halarci zamanin annabin kaifa yakunu fihi ya zaka ya zan kasance a cikin zamanin abu jahil zaka huto eh yanzu ai kuna gurin mu zamna zamanin annabi ko to in muka wato zamanin annabi a bizan mutu a cikin wanda suka shehi annabi suka hudu a da'ifa a cikin wanda suka yaki annabi a wata yake biki ai yake biki kai da shi da mikila da yake ne kai kana gurin kace da kaga annabi to ai baka san ba tunda Allah ya koyi ma wannan zamanin ba zan shi ba kai shiru tunda baka san ba la yadri bai sani ba law shahidahu da ya ga zamanin nan na annabi kai fa yakuni bi ya zai kasance a cikin zamanin hoton abu jahil yake ko hoton abila habin yake ko kuma hoton yana ke ai baka sani ba tun da ai da dama sun ga annabin gani na amma da ya ce wa mura'atu hamalatin tabbata ya da abila habin wata ba tun da dama ai sun ga annabin sun taso da annabin amma da yana su shiga da kenan ai ka nema dai allah ya ba da zamani da kike shiga aljanna kenan shine mikida da yake ne da ya ce mai la yadiri lau shahidahu kaifa yakunu bi sai ce wallahi na duk mikdadi ne yake magana yace wallahi na rantse da Allah laqad hadara rasul sallallahu alaihi wasallama a qawaman mutane da dama sun halarci zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma dai kabahumullahu ala manahir Allah ya kibbe su a bisa hancin su fi jahannama a cikin jahannama mutane da dama sun ga amma dai Allah ya kibbe hancin su a cikin domin basu yi bane me yasa ce lam yushiku basu amsa kiran shi ba walam yusaddiquhu bisu gaskata shi ba sai ce to kai da ke fatan nan da mu yanzu awala tahmiduna Allah yanzu ba ku godewa Allah iz akhrajakum Allah ya fitar da ku la ta'rifuna ku san kowa ba illa rabbikum sai dai ubangijinku fa tusaddiquna bima ja'a bihi nabiyukum kuma kuka gaskata abinda annabi abinda annabin ku zo muku da shi kenan mu yanzu ai da shi wancan ai ba mu ga annabin ba amma dai mun gaskata abin da annabin to da wancan wanda suka ga annabin ba su gaskata ba aikin banza kenan shi ne mai ya bata dai akan wannan kenan shi ne yace mu yanzu awala ta hamidun Allah sai mu yi iz ahrajakum domin Allah ya ya fita da mu la ta'rifuna ba mu sani ba illa rabbukum sai dai fa tusaddiquna bima ja'a bihi nabiyukum sai ku gaskata abinda annabinku ya zo muku da shi kadu ku fitun bala'a bi gairikum ya isa wa'ansu sun doke muku bala'i can lowar da suka ganin suka yi yaƙin suka yi mai ai sun doke mu bala'i mu abu ya zo mu da sauki sai ce wallahi dinna magana wace ce ya ce na rantse da Allah laqad ku isan nabiyyu hakika an aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ala ashaddi halin a bisa matsanancin hali bu isa alaiha nabiyun qaddu wadda ba a aiko annabi ba ko so daya an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bisa matsinancin halin da ba a aiko ba annabi ko so daya me yasa yace fi fataratin dan an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin zamanin fatara dan aka ce zamanin fatara an jima message bai zo ba kamar da annabawa na farko message din kusa da kusa suke kamar annabi in yazo kan ya tayi sai a bar mai a mai magani kamar annabi musa kan ya tayi sai aka bawa haruna kenan ana ban ruwa ne na imani ko kuma kaga su zakariya da hayya duk ba lokaci ne ba suke to amma dai da annabi isa ya tafi sai da aka yi shekara 500 zuwa 600 kwana annabi muhammad ya zo kenan shine ala fataratin min rasul kenan an dauki lokaci mai tsaho kenan lokaci mai tsahon nan kenan ya sa duk abin da aka yi na farkon nan ya canza ya juya domin babu wani misali da yake zawa kenan shine ne ce sai su annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi ala ashad hana absa mazanancin hali wanda ba aiko wani manzo ba ko so daya fi fataratin a cikin zamanin fatara wa jahiliyatin da kuma zamanin jahiliya ma ya rauna annad dina afdalu min al-ibadatul amsal waɗanda suke ga babu wani addini wanda yafi daga bautawa kuma kuna ana wani zamani ne wanda suna ga babu addinin da yafi tamkar bautawa kuma kuna faja'a sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo bi furqan da mai rarrabewa shine alqur'ani farraqa bainal haqqi wal batil ya rarrabe tsakankanin gaskiya da ƙarya wafarraka baina wafarraka bihi bainal walidi wa waladihi kuma ya rarrabe tsakankanin uba da da yace ku kuma yanzu ai kai musulmi babanka musulmi danka musulmi kowanka musulmi su kuma wancan ma eh su wancan suke ai ne kaga da yana gurin annabi uba yana ina Khalid bin Walid gare na wajen annabi Walid bin Mugira yana ina Abu Jahal yana can yana yaƙi annabi dan shi uddu dan shi daga bayan musulunta kenan shine shine ce na wafar raka bainal walidi wal waladi ya raba tsakankanin ma'aiki da da ko kuma yanzu da kuka zo sai kaga da kai musulmi babanka musulmi kakanka musulmi danka musulmi kikanka musulmi kenan sai ka koma shan agodewa Allah shine ke nisa ba wa shine ce hatta in kana rajulun har ya kasance namiji la yara walidu zai ga ma'aikin shi auwale da hu ko ɗan shi au ahahu ko ɗan uwan shi kafiran kafiri a zamanin annabi haka ne ba zaka ga babanka ko ɗanka ko ɗan uwanka yana kafiri ba da muka yi umar yana aika ɗan uwan shi kado mushriki ko kuma ga in suka zo yakin duk kuzunoni ne aka suke wuta yake kai kana musulmi wancan yana kafiri da haka gida haka yake sai ya ce wa qad fataha Allahu qaflan kalbihi bil iman kai kuma Allah ya bude rufin da ya na zuciyarka da imani amma dai can kuma kotan ga babanka ko danka ko dan uwanka kafiri kai kuma kufur nan rufi Allah ya bude rufin zuciyarka da imani kuma waya alamu kai wannan ka sani annahu in halaka shi wannan dan uwan naka da yake kafiri in ya mutu abu sa wannan hanyar da halan nara zai shiga ina wuta fala ta qara ainu kaga idan ka ba zai sanyi bai ji dadi wa huwa ya alamu kuma kai ka san anna habibuhu masoyinka finnari yana cikin wuta kenan sahabbai ba ka san zana ba ai suna san diyansu suna san uwayen suna san me amma da addini sai ya raba sai ya ce wa anna halil lati qala Allah ai wannan magana da nake ita ce wadda Allah yake a cikin alkur'ani wadda kullun sahabbai suke wannan addu'a suke cewa wallazina yaquluna da waɗanda suke cewa rabbana ya ubangiji hablana kabamu min azwajina daga matekunmu wa zuriyatina da zuriyanmu qurratul a'yun abin gani ido ya ji dadi ko sanyi ido kamar yanzu kai musulmi babanka musulmi kakanka musulmi ba mun ka duka ne ai majority haka ne to zamanin annabawa eh to shine magana bigida da yace mai baka za ku godewa ba mai sa mutun zai rika gurin zamanin da Allah ya boye mai tunda an aiko annabin abu sa matsinancin hali da ɗayan mu ya sani zai zo ga nan kana gani kana son ɗanka kana son babanka kana son uwarka kai kana can ita tana nan ai ba da ita dan muka yi na sa'ad bin abi waqas da uwar ta ce ba ta ci ba ba ta sha ba ba ta yi kaza ba sai ya bar musulunci to ai uwar shi yana san to ya zai to amma da duk ɗan baya ba su so wannan ba to shi ne ke so koya mai shi wannan sahabin don wannan ya hushi sai zana mai wannan abubuwa sai babu na gaban 48 babun man da ali sahibi wanda ya addu'a da ma'abucin shi aka ce sahibi ya dokan aboki ko ma'abucinka ko kowa ma da in naka ne ya dokan sahibi yin addu'a ga abokinka an aksar ma da Allah ya waita dukiyar shi wa wani da ku da ɗan shi kenan wannan ruwa da ta zama kanta tana nuna mana mutum uba ko uwa ki nemi albarka a wa ɗanki addu'a ki tarbiyyar da ɗanki hannu hamma ki nema a mai addu'a ana neman addu'a gurin mutum sali gurin boka ne baka ji baka ce wa ɗanka wani abuwa amma dai kaga mutum alamar salihi ne ko mutumin kirki ne kana iya cewa ina bara addu'a ka wa iyana Allah musu albarka to shine zama karanta ne sai ce qal haddathana Musa bin Isma'il qala haddathana Sulaiman bin al-Mughira an Thabit an Anas قال دخلت على على النبي صلى الله عليه وسلم يوما وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي إذ دخل علينا فقال لنا ألا أصلي بكم وذاك في غير وقت الصلاة صلاتي فقال رجل من القوم فأين جعل أنسا منه فقال جعله عن يمينه ثم صلى بنا ثم دعا لنا أهل البيت بكل خير من خير الدنيا والآخرة فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادع الله ادع الله له فدعا لي بكل خير كان في آخر دعائه أن أن قال اللهم أكثر ماله وولده وولده وبارك له to wannan ruwa da zan makaranta ruwa ce wadda ta zo guri da dama baitin ta zo nan adabul mufrad ta zo a muslim ta zo a buhari ta zo a sahih na ibn hibban da guri da dama dai wannan ruwa ta zo ruwa ne tana mu bayani ne akan anis anis wani hadimi ne wanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam hidima shekara tara tun yana yaro dan karami uwar shi ta kama shi ta kai shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce ga anis dan ya ma hidima sai annabi ya mai wata addu'a ya ce Allah ka bashi dukiya ka bashi zuriya kuma ka bashi shekaru masu albarka sai da ya shi yasa malamai suka ce a alis din da kai da hadisi da kan shi yake cewa sai da aka zamanto a garin Madina yahi kowa dukiya yahi kowa iya yahi kowa dadewa kai sai da ya zamanto alis kan ya mutu har yake gurin mutuwa yake da kanshi yake nema kamar duk sa'annin shi babu ai kana kawo lokaci duk sa'annin ka sun tafi sai kai a karkara to sai da yake wannan lokacin da kanshi yake hakumi yake mutu na so ya mutu dalilin mu'jiza wannan addu'a da annabi kenan daga nan zan mu gane kuma mun karanta ruwai mutum yana nema danka a mai addu'a ga wani sali shine yake hadathana Musa bin Isma'il qala hadathana Sulaiman bin Mughira an Sabitu an Anas shi sunan sahabin Anas bin Anas bin Anas bin Malik to sai aris dan maliki ce da haltu ala nabi sallallahu alaihi wasallama yawman na shigo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana abin da yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya kawo musu ziyara gidansu da kai uwar shi annabi sallallahu alaihi wasallama ne ka ziyara gidansu kamar kai yaro kana waje da ka shigo sai ka isko wani bako ya ka ziyara gidanku to he kan fasare da haltu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawman na shigo ga annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haram halit sai ce wa ma huwa babu wani tare da shi illa ana sai dai ni wa ummi da uwata wa ummi haram da ummu haram halati tantita kenan abin ba a gidan manzo Allah ne ba a ina ne aka yi abin a gidan sa'anis ne kenan annabin ne da ya shigo gidan a gidan mu yace wa ma huwa babu ga sai shi anis din wa ummi da uwai anis wa ummu haram da ummul haram ya suna uwa anis wace ru sunan uwa anis anis bin malik ya suna washi wancan darasi da muka zo tarjama anis bin bayanin sunan washi ma rumaisa sunan uwa tashi rumaisa da ko ruwa wacce da yace dahaltu jannata fasami'tu hashbatun bayna yadayya annabi sallallahu alaihi wasallam yace na shiga aljanna sai na jin motsi gabana sai na ce wane ne yace fa iza ana bi rumasa sai na ga rumasa ce tana cikin hadisi ya tabbatar da ita bayan aljanna ce tun duniya ita rumaisa to ita uwa anas din nan sunanta bi rumaisa kenan a gidan sai anas sai rumaisa uwar shi sai kuma tantin shi ummul harami iz da hala alaina a lokacin da annabi ya shigo a kanmu faƙala lana sai annabi ya ce mana ala usalli bikum shin ba za muku sallah ba wa za ka fi gairi wakatin sallatin shi kuma lokacin ba lokacin sallah ne ba kenan za ka gane ana kuma ana iya yin sun ka kaiwa mutane ziyara kuna iya gamuwa ku yi na fila jami'i tunda annabi ya ce ala usalli bikum ba na muku sallah ba sai ce wa za ka fi gairi wakatin sallatin kuma a lokacin ba lokacin sallah ne ba kenan sai suka ta suka yi na fila guda biyu jam'i amma dai ba ta farilla ba nafila fa qala rajulun min al sai wani mutum yace daga cikin mutanen da yake ba da ruwa sai yace fa aina sha'al anas min lokacin da zai sallah a wani koki aka sa anas tunda suno ne a gidan da annabi da anas da rumaisa da ummu harako to shine shi wannan yace a ina aka sa anas zai sallah fa qala sai yace ja'alahu an yamini an sa anas daga dama kenan da zaka gane kuma da sun da zaka doka an za a yi sallah a gida da mata da maza amma dai namiji ɗaya ne ya za ku yi sallah za ka yi sallah a gidanka da kai da matarka da 'ya'yanka duka mata ne amma dai da kawai namiji guda ya za ku yi sallah kenan kai sai ka zo kai liyawa sai a matan kuma sai su sau su biyu kenan shi yana ya ce ja'alahu alemini ya sa anis ɗin daga dama shi gwad ko mu gane sun masalla bina sannan yan musalla sun ma da alana ahalal baiti kuma yan mu addu'a mu yan gidan gaba ɗaya bi kulli khairin da dukkan alheri min khairin duniya wal ahira na daga alherin duniya da lahira kuma zaka gane anan ana kai ziyara annabi ba girman kai ke tashi kai ziyara har gida kuma yawa ɗan gidan addu'a idan kai ma kai ziyara yanzu in kai malami ne ko kai wani ustaz ne kawai ɗan gidan addu'a alheri ne fa qalat ummi sai ali ta ce sai mamata ta ce koru mai sako sai ya rasulullahi ya ma'aikin Allah waidi muka dan boyin ka hadin boyi kenan mai ma hidima shine waidi muka tasgir ne akai dan mai ma karamin mai ma hidima kinnan udullahi lahu kamai addu'a kenan uwar ta zo ta nema ta ce awawa alis ada za ka gane anan uwaye suna tosayin iyansu suna faddala kansu a kan suna faddala iyansu a kansu ba ta ce ba annabi ummin sai ta ce annabi uwa ɗana a da kaga uwaye suna son iyansu yi da kansu sai aka ce fada ali ali sai ce fada ali sai annabi ya min addu'a bi kulli khairi da dukkan alheri kana fi ahiru du'a'ihi ya kasance a ƙarshen addu'ar shi an kala ya ce Allahumma ya Allah aksir malahu ka yawaita dukiyar anis wa waladahu da diyan anis wa barik lahu kuma ka mai albarka don wani anis bin malik ga wata ruwa yake cewa dukkan addu'ar da annabi ya muni na ganta fa da an rasul sallallahu alaihi wasallam ce salasa da'awatin qadra ayati isnani fi duniya wa ana arju as-salisa fil akhirah ga ruwayat tirmidhi a da uku annabi ya mace duka na gansa a duniya sai ɗaya ce ban gani ba ta shiga aljanna ina shiranta in shiga shi ba muka ce kan ya mutu a ga wata ruwaya iyan shi kan ɗaya shi kan jikoki sun ba ɗari baya kuma ya fi kowa kuɗi a sahabai kuma sai da ya daɗe shekara ɗari ba ɗaya ya rasu dalilin wannan a daɗe duk ba nan ba wani darasi muke ɗauka wannan ruwaya ana neman albarka gurin salai suwa ɗiyanka ana kai ziyara gida in mutum ya kai ma ziyara kuma ka yi mi idan ga ruwayin muslim lokacin da ya kai ziyara sai sai kawa annaba abinci ga ruwa buha da kai sai ce fata ta kube tamrin wa samanin faƙala a idu tamrakun fi yu'a'ihi wa samanikun fi siƙa'ihi kenan sai kame abinci sai ce inni iko mai da abincin da minan naku da wannan ni azumi nake kenan zai gane ana kuma kai ba ko zo gidan ka karama shi ka bashi abinci kuma ha mun dauko da son na sallah yadda ake yin ta in kai bako ka bashi abinci kana iya nema a wa yaron ka adda a sami albarka kuma ha eh ziyarar shugaba ai annabi ne annabin rahama ya tashi yake gidan ba girman ka kenan duk girman ka kai aka rama ka Allah kai liman ba wani abu ne ba je ziyara kai koyi ga annabi kuma ha kana nema wani kaka alawa ba Allah ne kai bara awa dana adda na'am to sai ce babun alwalidatu rahiman uwaye mata suna da tausayi kenan wannan hadisi ya ce uwaye mata suna da tausayi kenan uwayen maza ha wahai tausayi to karanta mu ji قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا بن بن الفضالة فضالة قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني عن عن أناس عن أنس بن مالك جاءت المرأة إلى عائشة زوج النبي صلى الله رضي الله عنها فاقتها عائشة ثلاث تمرات فاقت كل صبي لها تمرة وأمسكت لنفسها تمرة فأكل الصبيان صبيان تمرتين ونظرا ونظر إلى أمهما فعمدت فعمدت إلى إلى التمرة فشقتها فأعطتها كل صبي نصف تمرة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته عائشة فقال وما يعجبك من ذلك لقد رحمها الله برحمتها سبيي سبييها to wannan ruwaya ita ma ruwaya ce hakim ya hudo ta kuma albani ya sa hada da yake ni ya ce hadasana muslim bin ibrahim muslim bin ibrahim ya ba mu labari kala hadasana ibn fudala ibn fadala ya ba mu labari ibn fudala sunan shi mubarak mubarak bin fudala bin abi umayya kala ya ce hadasana bakar bin abdullahi almuzini an anis kaga daga anis tunda abin ya afku a gidan manzan allah dan wanda ya ce an anis kenan anis ai da ta bashi ta ce ga mai boyi ko kenan gidan annabi ya zo zama ya ce ja'at imra'atu ila aisha wata mace ta shigo zuwa aisha ita macen da ta shigo aisha kamar mai baraci nan ta yi ma'aiji a imratu ila aisha wata mace ta shigo zuwa gurin to mace da ta zo mai baraci ga ruwaya waccan ka ɗauka ruwaya yi musulun ina ga ta yi da halatta sa'ilatun ila aisha sai ka sake ce sa'ilatun mai roƙo mai bara mai bara ta shigo gurin aisha da ta shigo gurin aisha ba a ɗata ha aisha salasu tamratin sai aisha ta bata da bino guda uku to ita kuma mai bara da ta shigo tana tare da ɗiya guda biyu mai bara ce da ɗiyanta guda nawa ta shigo ta yi bara a nan bai ce ba iya na a nan ma haji ko ya ta ce da aisha ta bata da biyu guda nawa to ba a da kullu sabiyu laha tamratin sai ta ba kowane yaro daga ciki da biyu guda wa amsa katili nafsi ha tamratin sai ita ta rike da biyu guda fa a kala sibiyali tamrataini sai wannan yaran nata guda biyu sai kowane ciye da binan shi da ya ciye da binan shi wannan zara ila ummi huma sai suka kallo uwan da uwata suka mata kuru haka sun cinye yanzu dai a hannunta da biyu uku ne aka bada ta ba su ɗaya yara ƙanana sun cinye kuma ta rike ɗaya a hannunta kowa cinye sai kuru ya kalli wai kenan shine wannan zara ila ummi huma fa amadat ila tamrati sai ta ɗauko da binan na ukun fashakata ha sai ta raba shi gida biyu ba a da kullu sabiyun nisfu tamra sai ta ba kowane yaro daga cikin rabin rabin da biyu to wannan abin sai ba aisha mamaki kin shigo kin yi bara kuma an baki uku ku ci ɗaya ɗaya kin ba su kuma kanki kai a garuwa ce ta yi haka ne kanta kai baki suka mata kuru sai ta raba ta ba su da annabi ya zo shi ne faja annabi da annabi ya zo gida ba habaratu sai aisha ta bashi labarin abin da aka yi da kawo ta ɗazu wata ta zo ta yi barana na ba ta da biyu uku wata miskiniya abin tosai ta ba yara nata ɗaya ɗaya kuma ɗayan da ta yi saura ma za ta sa bakinta da suka manta kuru sai ta raba ta ba su rabi rabi sai a faƙala sai annabi ya ce ma yau shi biki bin zalika me yake baki mamaki daga wannan ai laƙar rahimahallahu allah ya ji kanta bi rahamati ha saboda rahama da tawadiyan nan nata guda biyu ga wata ruwaya sai yace baitin inna allaha qad awjaba hajjanna wa ataqaha minan nari Allah ya zai sanya ta aljanna ya kubutar da ta daga wuta saboda tosayin wannan iyan nata take guda biyu idan me zamu gane a wannan ruwaya wani lissa muke roka ana bara zamanin annabi ma ana bara bara a musulunci ana yin ta sai dai inda darura ake ta bara a musulunci a malamin musulunci gaba daya haramun ce sai inda darura suka ce tunda wani ai ba yanda za a yi sai daga hanyar bari zai samu bara wadda aka hana ka yi karin abin ka hana mutane wali kullum kana bara kai dai aka yi bara ka bada ka ka bin ba bincike kawai ka bada kuma zan mu gane a wannan ruwayi sadaka ba ta da ni kaɗan ai da biyu uku ta bata kun ba tare na ba mu wanzu kai almaji ba ka bashi uku rena ne eh to amma da ai la ta ai annabi sallallahu alaihi wasallam ga ruwa wata ittaqun nar wa labi shiqqit tamri ku ji tsoron wuta ko da da rabin da biyu ku bada sadaka kuma yace la ta hata karana min al ma'rufi shay'an kab wala qad aikin kirki to ko me muke ganewa baraje muka ce ana yin ta amma dai haramun ce a musulunci sai da sai da darura malamai suka ce mutum in ya yi ƙaryin lahiyar ka lau ka yi bara ma kwata-kwata aka abaka kawai mutum lahiyar shi lau da ƙaryin shi da komi ya wuto na bara ka aba shi amma dai har zamanin annabi ana bara tun da nan ga wata ruwa ba a ta sa'ila a darura ka buga ka buga kana iya bara lokaci ko ka yi shiga wani ya yi ya shiga to sai hadisi na gaba babul kublatu sibiyan zai ma bayani akan alqubla me kubla sumbanta sumbanta da faransai ce bizu yara ana musu bizu ko bai ba su ka zama dodo a gida baka kama yaran kana musu kamun haka baka wannan ba su ka zama wannan a gida to sai ce
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم فما نقبلهم مم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم مم.
أو أولئك لك awa amliku laka أو أملك لك أن أن نزع نزع الله من قلبك الرحمة to ga wannan ga kasar shi kasar ta gaba حد... قال حدثنا أبو أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن بن حابس التميمي التميمي جالس.
جالس فقال فقال الأقرع إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم kenan a musulunci ba su ka zama dodo a gida su ake yara ka yi kokoyi su kama ka su hau ka su fata ma riga da miya haka ake so kar ka kama su kana musu bizu haka ake so shine wannan ruwa ta ce ka ta ce hadasana muhammad bin yusuf hadasana sufyan an hisham bin urwa urwa bin zubair ko mun wuce shi an aisha siddiqa yadda ce qalat aisha ta ce ja'a arabiyun ila nabi sallallahu alaihi wasallama wani balaraban kauye ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama zai mai tambaya wannan balaraban bai ka sunan shi ba ana a cikin musnad da abi ya ala sai ya ce sunan shi uyayna bin hisni uyaina bin hisin shi wannan bararawa sunan shi to da yazo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam atuqabbiluna sibyanakum shin kuna wa yaran ku bizu wannan ka kama dan ka kame bizu ko kuna yi anan annabi shi abin da ya tambaya annabi kenan ya shigo garin madina ne ga ana yi sai isko annabi da wuka ce annabi kuna kama yaran kuna musu bizu haka to sai ya ce fama nuqabbilukum mu fa a kauye ba mu musu faqala nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce awa amluku laka ba na iya amfana ma komi nan istifhamul inkari ake ce mai balaga a balaga istifhamul inkari ne awa amluku laka me yake ni la amluku laka kenan tambaya ce ce awa amluku laka ban na iya amfana ma komai an naza Allahu min qalbika rahama idan Allah ya hudda rahama daga zuciyarka kenan me yake ni na wanda bai sa yaran shi yana kama sai yana musu bizu Allah yana hudda rahama daga zuciyar shi mun gane to na gaba ma irin shi ne shi kuma na hadasana abu ya mani kala haban na shu'aibu an zuhuri imamu zuhuri man ho imamu zuhuri imamu zuhuri masmuhu ibn shihab muhammad ibn muslim kala hadasana abu salmat bin abdurrahman anna aba huraira kala aba huraira yace kab aba huraira yace wata ran ana zamne a fada annabi sallallahu alaihi wasallama kabbala rasul sallallahu alaihi wasallama hasan bin ali annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dauko jikan shi hasan sai mai bizu haka da ya mai bizu haka wa inda hu ya sumbance shi wa inda hu aqra'u bin habisu at-tamimi a gurin kuma da kai wani sahabi mai sunan aqra'u bin habisu at-tamimi shi kuma irin wanda sun zo gida boss ne wanda yara su gudu haka shi kuma yana gudu yana fada ta annabi shi aqra'u annabi dauko hasan ya mai bizu faqala al-aqra'u sai aqra'u yace inna li asharatun min al-walad annabi ni wadi yana goma ma qabbaltu minhum ahada tunda nake ban taba ko dai bizu ba fana zara ilaihi sai annabi ya kalle shi mai haka sun makala sai ce mai man la yarhamu la yurham duk wanda bai jin kai ba a jin kai shi wanda bai rahama ba a rahamantar da shi kenan me yake nuna mai kenan ka rika to sai yanka kana kama su kana dokar su kana sa su jiki kana musu bisu kenan shi annabi ya mai da akar wannan magana ce man la yarhamu wanda ba a wanda baya jin kai la yurham shi ma ba a jin kai shi to wasu kaga wannan aika yake doka ba kamar tura suka ci gaba a wannan abubuwan su ne suke kama yaransa su yi me su yi me su yi me to kaga musulunci duk yayi kiran wannan abubuwan ba su ka zama dodo a gida tunda shi wannan ba kawai da ya ga abun mamaki ko kamar yanzu mu ma yanzu wani zo da kawai ai zai mamaki ya kana ruguma ɗin kana musu bizu ka doka sai ka bata sun yawa ko shi kuma wanda ya ce iya nawa gare ya ce bai taɓa ko ɗaya ba ya taɓa ba ɗaya ba to da fatan allah sa mu ma mu rika yi haka muna sa yara namu jiki da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayk
Allahumma